الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا أليما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na ƙara godewa Allah mai kowa mai komai wanda ya ƙara haɗa mu a wannan magari mai tarin albarka cikin wannan masallaci mai albarka a daidai wannan rana mai albarka wato ranar litini wanda a yau muna uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira wanda ya yi daidai da uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da da ashirin biyar meladiya kuma idan ba a manta ba muna nan dai a cikin suratun nisa'i inda jiya muka karanta inda Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana makoman munafukai da inda za a ajiye munafukai har inda Allah ya ce lallai su munafukai suna cikin ƙarƙashin wuta ne a cikin ma'ana wurin aje su to suna can ƙarƙashin wuta Allah ya ce kuma ba za su samu wani wanda zai taimake su ba to a yakin da aka faɗi haka mutum sai yana cikin wannan tsari sai ya ji karaya na zai tabbata ya tuba Allah ya ce illallazi na tabu banda waɗanda suka mene suka tuba wa aslahu suka kuma gyara a maimakon da munafukai ne yanzu suka dawo suka zama musulmai gangariya wa aslahu ko an ce wa aslahu suka gyara wa atasamu billahi kuma suka yi riko da Allah sosai babu gada-gada wa akhlasu dinahum lillah suka kuma tsarkake addini ga Allah Allah ya ce waɗannan su ne muminai na gaske kuma da sannu za su samu wa'ana wa saufa yi wutin lahul mu'umini na ajiyar azima da sannu za a ba ma muminai lada wanda yake mai yawa na sun zama muminai ba su zama munafukai ba za a ba su alkhairi mai yawa Allah ya ce ma ya falullahu bi azabikum in shakartun wa amantum har muka zo inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa menene Allah zai amfana da yi muku azaba dan Allah ya yi musu azaba wani dadi Allah zai ci kuma me zai amfana da shi amsa babu Allah ya ce in shakartum madaman mutane sun gode wa Allah da alheri da ya masu wa amantum suka zo kuma suka yi imani wa kana Allah shakiran alima Allah ko ya kasance mai godiya ne da ma'ana da aikin muminai da suka kasance suna aikatawa kuma alima Allah ya kasance masanin duk abin da suke aikatawa ko a koye ko a fili ya ce la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al illa man zulim وكان الله سميعا عليما الله يتقب لشوى لا يحب الله الجار بالسوء من القول الله بايا كم أنا بيّن ممونا زنشي إلا من ظلم تيغ وند أكا ظالمتا واتو الله سبحانه وتعالى بايا كم متاني سكتنشي سناميني suna bayyana munanan zantuka amma bai zama laifi ba ga wanda aka zalunta don ya faɗa an zalunce shi amma har a haka shi ma ba dai zancen aka fito ba an fito mutane su zama wanda ko da an zalunce su su haƙura wato da yawan al'umma za ka ga wasu idan an zalunce su to ba sa iya shiru sai sun magana to amma ka sani duk da Allah ya ce illa man zulima sai ga wanda aka zalunta to kuma Allah na nan na saurare shin za ka yi magana daidai da abin da aka yi maka na zalunci ko za ka ƙara in ka faɗa daidai ka tsira idan ba ka faɗi daidai ba to shi kuma ka yi zalunci kenan kaga kai ma garin neman haƙƙinka to kai ma ka faɗa kuma wani abu wa kana Allahu sami'an alima Allah ya kasance mai ji ne in an maka zalunci kaɗan kai kuma ka zo ka ruruta ka ruruta ka faɗi abin da mutum ya yi da wanda bai yi ba to Allah ya kasance sami'an yana ji kuma alima Allah ya kasance masani ne da abin da aka yi muku in an muku zalunci ya sani in ku ne kuka yi zalunci Allah ya sani saboda haka mu kiyayi kanmu hanyoyin zalunci yana da yawa yanzu akwai ɗaya daga ciki mutum ya zauna yana zagin mutane ba su ji ba ba su gani ba a kuma kan ƙila ƙarya bai bincike ba saboda Allah ya tabbatar da idan za ka yi hukunci ka ji wani zance ka yi mene ka yi bincike ya ayyu allazi na amanu Allah ya ce in ja akun fasikun bi na ba'in fata bayyana Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani in aka zo muku da wani zance aka ce a kaji kaji wane ya yi kaza Allah ya ce fata bayyanu a yi bincike wanda bai bincike ba ya afka to zai iya fadawa akan kuskure kaga shi kuma ya zama azzalimi Allah ya tsare mu Allah ya ce wa kana Allah Allah ya kasance sami'an ne ji ne kuma alima masani na
in تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا Allah ya ce, In tubudu khairan, in kun bayyana alkhairi, auto hufuhu ko kun ɓoye shi, auta abu an su'in, ko ko kun afuwa daga barin mummunan abu, an yi maka wani abu mummuna sai kai afuwa, to ka sani, wa inna Allah kana afuwan ƙadira, lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance wato shine mai afuwa. kuma ƙadira shine mai iko akan kowane al'amari wato anan a cikin wannan ayan akwai madudi mene madudi Allah subhanahu wata'ala ne yake cewa in tubudu khairan ku bayyana alko ku bayyana alkhairi ko ku boye to sai akai sabani a wurin mutane ko malamai wai shin da mutum ya zo ya bayyana alkhairi da ya boye alkhairi wanne ne yafi sai wasu suka ce su a wurin su ai ka ya alheri a ɓoye ya bi saboda mene saboda ka kauce mariya saboda wanda yake yin abu a bayyane kaga ya fi kusa da mene ya fi kusa da riya to wannan sai suka ce to saboda gudun riya ai mutum ya yi alheri a ɓoye ya fi akan ya bayyana sai wasu suka ce a'a su kuma a ganinsu mutum ya yi alkhairi a bayyane ya fi saboda wanda ya yi alkhairi a bayyane zai samu lada kuma zai samu ladan duk wanda ya koyi da shi shi kenan sai suka wasu ke ganin ai cewa ka yi a bayyane ya bi su kuma masu cewa a yi a bayyana suka ce saboda a yi koyi da su to mu ne ne matsayinmu abinda muke cewa ko za ka yi a ɓoyan ko za ka yi a bayyanan ya zama na dai kayi don Allah in ka bada a ɓoye don Allah ka tsira in ka bada a ɓoye don Allah ka tsira amma don ka ɓoye amma baka bayar don Allah ba to abin da kai zai zama kaman baka yi ba in kuma ka bada a bayyane daman kayi ne don a gani to sakamakonka mai kenan an gani kuma shine ladanka Allah ya tsare mu shi yasa aka ce farkon mutanen da za a fara ba ma wuta ta fara breakfast karin kumallo da su to mutane uku ne na farko za a zo da malami masani kenan za a zo da shi ya ce ya ubangiji ka bani ilimi ka bani kaza ka bani kaza ka bani kaza na kuma koyar da mutane daga gari kaza zuwa gari kaza dinni ne malaminsu duka za a tabbatar da abin da ya faɗa gaskiya ne amma sai ubangiji da ya san abin da ke zuciyan kowa da ya ce ai ka yi wannan aikin ne don a ce maka babban malami kai ne malamin gari kaza da kaza yanzu duk gari kaza ba malami kamansa to saboda haka sakamakonka kenan abin da mutane suka faɗi izhab ilan na ka tafi zuwa wuta Allah ya tsare kaga kenan yanzu ana gargadin malami in zai koyar ya koyar dan me dan Allah in bai koyar dan Allah ba to in yi wasa kuma sai ya buge da samun wuta Allah ya tsare mu shi ya je wuta kuma wanda ya koyar su kuma in sun aiki dan Allah su je ina su je aljanna to malami kar ya zama a ci balbal wato ya zama wutan a ci balbal yana haska mutane shi kuma yana mene konewa ta ciki a ka ce a yi dan Allah ka fara yi dan Allah ka ce a bari dan Allah ka fara bari dan Allah in kai haka ka tsira to sai mutum na biyu aka ce za a zo da mutum attajiri mutum wanda ya zama mai kudi zai ce ya ubangiji ka wadata ni ka bani arziki na gina masallatai na gina makarantu na taimaki zawarawa na taimaki marayu na ciyar da miskinai na gina hanya na gyara gada na gyara gari za a ce duk abin da ka faɗi ka faɗa gaskiya kayi amma kuma baka yi dan ni ba in ji ubangiji shikenan shi ma sai a ce sakamakonka kana son a ce alajiwa ne ai ya fi kowa alheri to an faɗi shikenan sakamakonka kai ma alajiwa ne izhab ilan na tafi zuwa wuta Allah ka tsare mu mutum ya fitar da kuɗin sai ayyuka na alkhairi amma wai biyayi ne saboda a faɗa kai kaga wannan ai an yi asara Allah ya sauka da ma ya ci kibin shi ya ci kajin shi ya sha madaran shi duk wanda ba zai aiki don Allah ba ina faɗi to gare ya ci abin shi ya ma san ya ci saboda akwai hadisi da ya zo daga ma'aiki annabi ya ce man a aqalillah wanda ya bayar dan Allah wa mana alillah ya hana dan Allah wa ahabba lillah yayi so dan Allah wa wa abgaba lillah ya hana dan Allah faqad istakmala al-iman haqiqa wannan ya cika imani ashe muallil shahid ko ne zaka yi kai dan Allah Allah ka yarda mu yi komai dan kai sannan sai mutun na uku wanda za a zo da shi za a zo da sadauki jarimi mayaki sai ce ya ubangiji ka bani karbi ka bani sadaukantaka ka bani kaza ka bani kaza na ci gari kaza na ci gari kaza an ɗaukaka addini kaza da ni to shi kenan duk za a ce lallai abin da kai faɗa ka aikata amma ba ka yi don ni ba ka yi ne don a ce maka sadauki jarumi to kuma an faɗa maka shi kenan sakamakon ka kai ma izhab ilan nan kai ma ka tafi zuwa wuta Allah ka tsare mu da yin aiki ba don Allah ba to Allah ya ce auta afu an su'in ko kuwa ku yi afuwa game da mummunan abu wani ne ya maka mummunan aiki da ya maka mummunan aiki ya zo gabanka yana kyarma yana kyarma yana tunanin za ka ce a kashe shi ko za ka ce a karya shi ko za ka ce a ɓarla shi ko za ka ce a kwace masa wani alfarma na shi yana gama abu ka ce yanzu me yasa kai haka ya fara ranka ya dade yana neman abuwa aimun dan Allah aimun dan annabi ka ce kai ma kaya ne to Allah na san haka Allah ya ce kai kai haka to balle ni in kai haka to ka sani fa inna Allah kana afuwan ka san lalle Allah shine ya kasance mai afuwa kai ma kai haka ko to kana zuwa gurin Allah ce ka ji Allah ya ce ka yabe mawa ne lokacin da ya shiga tsananin damuwa da bakin ciki to ni ma ya ku halittun sammai da ƙasai ku shaida na gafarta mawa ne shi kenan sai kai aljanna ya ce ƙadira kuma ni ne mai iko zan ta maka alheri zan ta maka alhairi wanda alheri na kuma bai da iyaka kai ko da ni da ke alherinmu yana da mene yana da iyaka har ma za ka ji allan da kansa yana cewa mene ma inda kum yanfadu wa ma inda allahi ba ai abin da yake hannunku yake wurinku yana karewa abin da ke wurin Allah ba wanzaje ne ba wanda zai iya cinye abin da Allah ya mallaka saboda Allah ya riga ya wadata wallahu ganiyun wa antumul fuqara Allah mawadaci ne ku ne mabukata saboda haka mu zama masu afuwa in mun zama masu afuwa to Allah zai mana alkhairi mu zama masu kyauta a bayyana saboda Allah mu zama masu kyauta a koye saboda Allah wa ka'in fa inna Allah kana afuwan qadira lallai Allah ya kasance mai afuwa kuma Allah ya kasance mai iko akan kowane abu na
innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi na'am يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا na'am
أولئك هم الكافرون حقا na'am وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا إن الذين كفروا بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الذي تقبل باب لا بارم hali na yahudawa waɗannan yahudawan da yau mutanen duniya suke so su rike su abin mene badadai su rabu da muminai Allah zai tona musu asiri a cikin wannan ma'ana ɓangare da za mu shiga za ka ji sa sa sa sa sai Allah ya nuna maka kiyaye su waɗannan ba mutanen kirki ba ne Allah ya ce innan lazina yakfuruna billahi lallai kaga waɗanda suke kafurcewa da Allah suke kafurcewa Allah yaya ne kafirce ma Allah Allah ya ce ka yi in ba ka yi ba to ka kafirce ma Allah wa rusuli kuma suna kafirce ma manzannin Allah ma'ana manzannin duka suna kafircewa me yasa aka ce sun kafirce ma duka a'a sun kafirce ma ɗaya ne shi kuma Allah abin da ya ce daman la nufarriku بين بين لا نفرق بين الرسل لا نفرق بين أحد من الرسل Allah ya ce kar a raba mutum ko mutum ɗaya daga manzanni kakkawari daga manzo na ɗaya har zuwa na ƙarshe to ka sani duka manzannin Allah ne kana yarda da saura duka kace banda ɗaya to shi kuma a gurin Allah baka yarda da duka ba Allah ka tsare ya ce wa rusulihi da manzannansa wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi me suke so suna nufi ne wai su rika bambancewa suna ware tsakanin Allah da manzannansa wai abinda suke so su nuna maka su Yahuda anan in ka ce kayi imani da Allah shi kadai to ba dole ce kai imani da manzanni ba haka al'amarin yake a hadal amru laysa kadhalik dan kai imani da Allah shi kadai to daga cikin sharadin imani kuma sai kai imani da manzanni wai suna so ne su ce to ai dan ba mu yi imani da Isa ba dan ba mu yi imani da Annabi Muhammadin ba aikin da mun imani da Allah da Musa ai kaga shikenan sai Allah ya ce ban yadda ba ai ba za ku bambance mun tsakanin manzanni ba in ka yadda da ɗaya to ka yadda da duka in ko ka yadda da duka banda ɗaya to ni kuma ban yadda ba wa ya ƙuluna Allah ya ce za ka ji kuma suna cewa nu'minu bi ba'dil kitab wa nakfuru bi ba'din mun imani da sashin littafi amma kuma mun kafirce ma sashi kaga ba cinya ba kafan baya ai baya yiwuwa kai imani da sashin littafin Allah ka kafirce ma sashi kaga ba a yadda na Allah ba kenan duka in an yadda na Allah ne duka to yanda ka yadda da baya to ka yadda da gaba in ko ka yadda da baya amma baka yadda da gaba ba to a gurin Allah baka yadda da duka bane aya ɗaya a cikin alqur'ani kaga alqur'anin da ke da aya 6000 da 600 da 66 to da mutum zai ce yayi imani da aya 6000 da 600 da 65 aya nawa ya cire aya ɗaya to a gurin Allah bai imani ba sai ya imani da duka shine ya zama mai imani to su ko yahudu suna kafirce ma sashin ayoyi suna imani da sashi Allah ya ce wa yuriduna an yattakhizu baina zalika sabila kuma suna nufi ne wai su riƙa hanya a tsakanin wannan wai su ce to mu tunda Allah ya ce kar a zama kafirai to mu ba kafirai ba ne to kuma mu ba ma'ana musulmai muninai tsantsa ba kaga to shi kuma Allah bai da kafira kafira an gane bai da kuma mene mumini mumini ko ka zama kafiri tsantsa ko ka zama mumini tsantsa ɗaya ne kawai a cikin guda biyu Allah bai da tsakiya wai ka ce ni ba mumini ba kuma ni ba kafiri ba a'a sai dai ka zaɓi ɗaya ko ka zama mumini ko ka zama kafiri Allah ya ce masu irin wannan ɗabi'an ula'ika waɗannan humul kafiru na haƙa Allah ya ce ai daina ma duk a huta waɗannan kafirai ne na haƙiƙa saboda mene saboda Allah da yadda a amfani a yadda da tashi a kafirce matashi ba Allah ya ce kuma bayan sun zama kafirai na haƙiƙa wa a atadina lil kafirina azaban muhina kuma Allah ya ce mun tanadi ga kafirai kaga duk wanda ka ce mai aiko ne maka wani tanadi in an sha ruwa ne ma tanadi ka zo gidana ka sha ruwa kaga zai sa ran sila an samu arish dankalin turawa an fere an samu kwai an samu kaji da yogurt da ruwa mai sanyi wa'ana yau zai samu wani daɗi wanda zai sha to Allah ya ce mun makabirai tanaji kaman za ka ce mai aka tanazan masu Allah ya ce azaban hadda na kira wani irin azaba ne wanda in sun zo sun gani Allah ka tsare mu muhina Allah ya ce kuma azaba wanda yake mene wulakantacce ka san ka ji azaban ma ba normal azaba ba wulaƙantaccen azaba aka zaɓen masuwa aka tanazan ma kafirai Allah ka tsare mu to kaga mu kuma sai mu yi ƙoƙari mu zama muminai na gaskiya kaji an gano sifan kafirai na gaskiya to ku kuma musulmai ku yi ƙoƙari ku zama musulmuna kuma ku yi ƙoƙari ku zama muminuna kuma ku yi ƙoƙari ku zama muhusnina an gane maganan kar ka yadda ka zama musulmi mutlaki kai kawai musulmi ne a'a kai intiƙali daga matsayi ta mene ta musulmuna ka koma ka zama muminuna ka zama wanda suka yi imani wanda suka yi imani na gaskiya ba to suna sama da musulmai to sannan kuma kakka tsaya a matsayin muminai kawai ka tafi zuwa matsayi na gaba ƙarshen matsayi shine mene muhusini ka zama wanda yake masu kyautata suwaye masu kyautata kamar an tambayi Allah annabi ya gaya mana a hadisi fa akhbirni anil ihsan mala'ika jibrilu yace ba ni labari game da kyautatawa matsayin nan na muhsinai me yace mashi an ta'budallaha ka annaka tarahu matsayin muhsinai shine ka rika bauta ma Allah kamar cewa gashi kai kana ganin Allah ma'ana ga ka kana ganin Allah ka ko ga wanda ke bautan Allah a matsayin Allah na ganin shi yaya zai zama zai zama mai yi saboda Allah don na sha faɗi da za a ce ma mutum ya zo yanzu shi ne zai limanci amma ga shugaban ƙasa a bayan shi ga gwamnoni a bayan shi ga sanatoci a bayan shi ga 'yan majalisu a bayan shi ga sarakuna a bayan shi ga attajirai na ƙasa a bayan shi da Allah ko bai karatu ba an aka ce shi zai ba da limanci yaya za ka ji karatu ai kaga za ka ji sabon manshawi ne ko ko sabon sudan saboda ya san da suwa ne a bayan shi da shugabanni a bayan shi to in an ce ga Allah akwai wani a gaban shi babu wa anna ila rabbika sidratun muntaha ashe in an zo gaban Allah babu wani na gaba da shi to ka zama kaman kana bauta ma Allah kaman kana ganin Allah fa in lam takun tarahu idan ba za ka iya irin wannan bautan ba to ka rika kallo ka annahu yaraka kaman cewa Allah subhanahu wata'ala shi ko yana ganinka ko tabbat haka yake Allah yana ganinka Allah ya ce ula'ika humul kafiruna haqqa waɗannan su ne kafirai na gaskiya na haƙiƙa Allah ka tsare mu wa a'tadina lil kafirina azaban muhina Allah ya ce mun tanaza azaba walakantacce ga kafirai na'am
والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم na'am وكان الله غفورا رحيما والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما Allah ya ce wallazina amanu billahi ka san duk lokacin da aka yi magana da kafirai aka ja kunninsu aka nuna walakanci da azaba zai same su to kuma ce kaga Allah yana kiran muminai yana lallashinsu yana cewa to ku natsar da zuciyanku madaman kun tabbata a matsayinku na muminai to za ku samu alkhairi na in ji ubangiji wallazina amanu billahi wanda suka yi imani da Allah wa rusulihi da manzannansa ba su kira ko ɗaya ba kaman yanda ɗazu muka ji kafirai kaman yahudawa kaga sun yadda da annabi Musa amma ba su yadda da annabi wane ba Isa kamar waɗanda suka kasance kafirai da Yahudu da Nasaran shine Allah ya ce sun mazdadu kufran suka ce Isa ba mu yadda da shi ba balle Muhammadin da ya zo a ƙarshe to shine Allah yake cewa wallazina amanu billahi waɗanda suka yi imani da Allah wa rusulihi da manzannansa ولم يفرقوا بين أحد منهم بس kasance sun rabe tsakanin ɗaya daga cikin manzanni ba kowanne suka ce mun kuma Allah mun yadda daga gurin ka yake kuma mun yadda ulaika sawfa yu'tihim ujurahum Allah yace waɗannan sune tabbas wanda ladan ubangiji za su samu ladan ubangiji lada ko idan yayi yawa aljanna za a kai ka idan ko lada ya ƙasa to shi ne za ka ga an yi wuji-wuji da mutum an yi wuta da shi shi ne fa'amma man saƙulat mawazinuhu ba huwa fi ishatin rabia wanda duye arziki Allah ya sa kayansa ya nauyaya aka samu ya yi sallah daidai ya yi azumi daidai ya yi zumunta daidai ya yi aikin hajji da zakka daidai ya yi duk abin da Allah ke nema a gurinsa an samu tsakaninsa da manzan Allah ba matsala to shi kenan Allah ya ce wannan fahuwa fi ishatin radiya waɗannan suna cikin yardan Allah suna cikin rayuwa ta yardan Allah amma wa amma man haffat mawazinuhu ba fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun haniya waɗanda aka samu kayansu wani shaka-shaka ba wani abin kirki suna da matsala a sallah suna da matsala a azumi suna da matsala a makwabtaka suna da matsala da bayan Allah suna da matsala da manzan Allah to waɗannan kaji inda za a sa su hawu ya Allah ka tsare wa kana Allah gafuran rahima Allah subhanahu wa ta'ala ya katance gafuran mai yawan gafara rahima mai jin kai Allah ya mana gafara ya ji kanmu na
yas'aluka lil kitabi an tunazzila alaihim kitaban min السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جارة فأخذتهم السائقة بظلمهم نعم ثم اتخذتم ثم اتخذت الإجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك نعم وآتينا موسى سلطانا مبينا الله أكبر يسأل يسأل يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصائقة بظلمهم ثم اتخذتم العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا الله سبحانه وتعالى يقارش ويسألك أهل الكتاب يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wato ahalin kitabi mazuwa littafi suna tambayanka duk inda ka ji an ce ahalin kitabi ana nufin yahudu ne da nasara a wani gurin kuma ana nufin yahudu ne kawai to wannan wurin ya aluka ahlul kitabi yahudawa suna tambayanka ya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yake cewa an tunazzila alaihim kitaban minas samai suna tambayanka ka saukar musu da littafi gaba daya ma'ana ba daban-daban ba wai su abinda suka zo suna ce ma annabi to mu muna so ne in dai addinin nan naka gaskiya ne to muna so kamar yadda aka saukar ma annabi Musa da attaura littafi wa ana a dunkule kasan shi ba a rarrabe aka saukar ba attaura a dunkule aka saukar da shi to muna tambayanka mu ma muna so ne ka saukar mana da littafi amma a dunkule ba a rarrabe ba kaga alamun ba za su yi imani da wani littafi ba kenan alqur'ani saboda alqur'ani a saukar da kaza ne daban daga baya a saukar da kaza daga baya a saukar da kaza wai su za su yi hikima wai a saukar musu da littafi daga sama amma a dunkule kamar a taura ba irin alkur'ani yadda yake sauka daban-daban ba faƙad sa'alu musa akbar min zalik shine kaman Allah na lallashin annabi Muhammad yana cewa ya rasulullahi ka yi haƙuri wannan tambayan da suka yi maka na wafta ai haƙiƙa an tambaye Musa sama da abin da ma ba a tambaye ka ba Musa ya ga abu iri-iri Musa ya ga lalata a gurin Yahudu Musa ya ga walakanci a gurin Yahudu har mun ji a baya sai da suka jefe shi suka ce yana ma da kayan maza saboda mene duk in an zo za a yi wanka a cikin rabi shi Musa manzon Allah ne baya tudewa ana ganin al'auran shi su kuma ƙazamai ne sai su yi tsirara ana ganin al'auran kowa suka ce tun da kuka ga musa bai tuɗewa a ga al'auran shi lallai da yiwuwan gwaiwa yake da shi kaga wannan duk an mashi haka allah sai da ya nuna musu tabbar musa bala biyayye ne bai da wannan abin da suka nema shine yanzu allah yake gayan ma manzon allah yana lallashin shi ka yi haƙuri tambayan ka saukar da littafi a dunkule daga sama an tambaye Musa sama da abin da aka yi maka tambaya na walakanci amma Musa haka faƙalu kaman ka Allah ya ce bari ka ji ma an baka labarin abin da suke ce ma Musa faƙalu suna cewa arina Allah jaharatan ya Musa lokacin da Musa ne ya zo ya gaya musu ga sako daga Allah kunji kunji suka ce za mu yi imani amma muna so ne Musa ka je da mu gurin mu ganshi aka ce annabi Musa ya zaɓi mutum saba'in daga cikinsu ya kama hanya da su suka je don su ji zancen Allah da Allah da gata sama da wannan ai suna jin zancen Allah suka ce to yanzu Musa gaskiya mu in fa kana son mu imani a rinan laha jihara ka nuna mana Allah jaharatan Allah mu gan shi kirkir to sun dauka Allah irinsu ne ai Allah ba jiki bane yaya Allah yake Allah shi ya sani laisa ka mithlihi shay'un Allah bai kama da wani abu ba shine fadin haka da suka yi suka ce ma Musa suna so su ga Allah kirkiri ne fa akhazatuhum as-sa'iqatu bi zulmihim sai aka kama su da wani irin tsawa saboda zaluncin da suka yi na sai sun ga Allah da idan su sannan su imani suna haka kuwa ai kawai duk suka fada a mace suka fada suka mutu shine kuma Musa sai ya ce ya ubangiji waɗannan mutane da na zo da su don su ga yanda nake munajati da kai in na koma al'umma suka ce ina mutanen nan na ce ai sun mutu ai kuma na ƙara shiga matsala Allah kai mun alfarma ka tashe su don su koma gida ko a samu mafita to Allah ya tashe su kaga wannan ma alfarma ne kaga Allah ya gaye musu alfarman su je su zidan can Allah amma saboda kangara wallahi mutanen nan suka ce ba za mu yi imani ba sai mun gan shi gaba da gaba sannan ai imani kaji amma annabi Musa wannan Allah ya ce kuma sun mastakhastumul ijla min ba'ad ma ja'at umul bayyinat sannan kuma sun riki dan maraki a matsayin abin bauta na gayan mana jiya ai kaga lokacin da fir'auna ya turka ko su Musa da jama'ansa shikenan suna gaba ga fir'auna a baya ya turka ko su da rundunan shi sannan gaba ne a wurin ruwa Allah ya tserar da su daga sharrin fir'auna suka shiga ruwan nan suka fita lafiya amma suna kuma bita suka ce ma Musa to iji Allah na ilahan gayir to mu yanzu muna so ne ka sa mana kuma Allah da za mu bauta ma a'a Allah da za ku bauta ma bayan Allah da ya tserar da ku daga sharrin Fir'auna kaga ai shi ya dace ku bauta mawa to suka ce shi ma annabi Musa ya aje musu wannan abin bautan bai aje ba suka je suka kera dan maraki shanu konan ko sanuwa suka koma tana bauta mashi a matsayin Allah ya ce min ba aji ma ja a tsumul bayyanatu bayan mu'ujizozi da ya zo musu daga Allah ma'ana mu'ujiza kaza mu'ujiza kaza duk Allah ya haka ne domin su yi imani ina yahudu ba su yi ba fa a fauna an zale Allah ya ce sai muka yi afuwa ma'ana daga wannan abin da suka yi domin lokacin da Allah ya ce to yanzu zai gafarta musu ai sun nemi a gafarta musu inda Allah ke cewa wa kulna wa iz qala Musa li qaumihi ya qaumi ya rasulullahi katina yakin da annabi Musa yake cewa ga al'umman sa ko innakum zalamtum anfusakum cewa ku al'umma na kun san dai kun zalunci kanku ko kamar an ce da me yace bi tikhazikumul ijla da ɗaukan ɗan maraƙi da kuka yi a matsayin Ubangiji. Fatubu ila bari uku, to Allah ya ce zai gafarta muku ku tuba izuwa maƙaginku, yaya tuban yake Allah ce ya ce faƙutulu an fusaku, zan gafarta muku shi ne fa'afu auna an zalikan nan. Allah ya ce zan muku gafara lallai, tun da kun nemi a yi muku gafara, amma a shiga duhu, ku ɗauki makami kowa ya ɗau takobi, a kashe fitilla, in an kashe fitilla to sai a yaya ne idan an kashe fitilla sai ce kenan ku kashe junanku shine yake cewa fatubu ila bari uku faƙutulu an fusakum duk ku haɗu ku kashe junanku shine afuwan kaga ko ashe afuwan mutan musa ba irin afuwan mu bane su an ce za a yi musu afuwa amma su kashe kansu mun kuma yanzu Allah ya ce zai mana afuwa sai ka ce astagfirullah Allah ce ce na gafarta maka ban damu ba saboda me saboda me gidanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ataina Musa sultanan mubina Allah ya ce mun ba mu annabi Musa hujja mabayyani ya zo musu da hujjoji mabayyani wanda ya kamata a yi imani da shi domin Musa har sai da ya zama in ya sa hannunsa a hammatansa yana cirowa kawai za a ga yana falli har yana kashe ido kaga wannan hujja ne kuma mun ba Musa hujja mabayyani lokacin da aka haɗu gaban fir'auna za a buga ba fir'auna ya gayyato masu tsabi ba sai wannan ya zo da igiya saboda tsabi ba igiya ba yana saki sai ya zama maciji sai wannan ya zo da ma'ana zare yana saki ya zama maciji sai wannan ya zo da buhu ya karkada yana saki ya zama maciji shi kuma Allah ce ya ce ma annabi Musa kai ma ina sandan hannunka to sake ta kawai yana saki sai ta zama wani kumurci har shi sai da yana mai zura da gudu saboda girmanta Allah subhanahu wata'ala ya ce tsaya Musa kwantar da hankalinka kar ka je ko ina ba za ta cutar da kai ba fir'auna na gani haka macijin Musa take ta haɗiye macizan fir'auna na bogi suka haɗiye shi suka har haɗiye kuma Allah ya ce Musa riƙe sandanka yana riƙewa kuma ta zama sanda kaga wannan hujja ne mabayyani kai sandan nan sai da ya zama ma annabi Musa kaman tocila idan annabi Musa yana so ya je anguwa dare yayi kawai sandan zai riƙe haka sai ya zama kawai yana ganin haske yanda kasar da rana kaga wannan hujja ne mabayyani kai sandan nan sai da ya zama in annabi Musa ya ga dama zai hau sandan nan kamar yadda za ka tafi Amerika ko Ingila zai hau sanda ya tafi Amerika ko Ingila a sanda ya dawo. Kaga wannan duk hujja ne bayyananne amma duka Yahudawa suka juya baya saboda tsaban taurin kai Allah ya tsari. Na'am.
ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تأتوا بالسبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا Allah ya ci gaba da tona ma Yahuda asiri ashe me san Yahudawa ya sani ba a taba sanin mai saba alkawari kaman ba Yahudi ba amma ba za ka gane haka ba sai ka shiga alkur'ani duk wanda kaga yana yaban Yahudu to wallahi bai da ilimin addini ne amma in yana da ilimin addini to in Allah yadda zai tabbatar maka an dade ba a yi mugaye masu saba alkawari na Allah ba kaman Yahudawa shine Allah ya ce wa rafa'ana fawqahum as-sura katina an ranan da aka ɗaukaka ma'ana dutsen nan na sina aka ɗaukaka su ne ne a kansu aka sa musu dutse aka ce ko ku karɓa a tauran nan ko kuma mu saki dutse ya matse ku ya kashe ku da misa saboda alkawarin da aka ƙulla da su wa ƙulla muka ce in ji Allah lahumu dukhulul baba sujjadan ku shiga kofa kuna masu sujjada kaga ai a karkace suka shiga suna dan haka suna kallo ka gane in an ce su yi kaza to ba za su yi daidai ba wa qulna lahum la ta'adu fi sabti kaji Allah na ta tona musu asiri yace muka ce musu kuma kar ku rika su a ranan asabar ranan asabar Allah ya hana a rika kamun kifi asabar sai suka ce to ai shi kenan shi kuma Allah ya jarabce su kiwi ɗuma-ɗuma ba su fitowa sai ranar asabar ranar da ba ran asabar ba sai yan yaya su ya suke fitowa ran asabar ko sai ka ga katin kiwi yana iyo a sama yana wanjakan shi saboda Allah ya ce kar a yi suka ce to mun san dabara wai Allah ne za a yi mawayo sai suka je suka haƙa ramuka manya kamar rijiyoyi a gidajensu ko anguwanninsu sai suka jawo hanyar ruwa kamar yadda ake bar ruwa a ina a bayan gari suka jawo hanyar ruwa inda ruwa zai zo su har can wai sai kifayen idan suka zo suna wasa su sun ga ruwa ai kifi zai biyo ruwa shikenan sai ya zo ya salin yari giyansu ranar lahadi tun da ba a hana su ba sai su zo su tsatsami kaga sun mu Allah wayo wai to shi kuma Allah masanin abinda yake fili da bayyane wa asirru qaulakum aw ij'alu li innahu alimun bi zati sudur Allah yace su ne ba waɗanda suka yi kangara suke yin su a ranan da Allah ya hana saboda saba alƙawarin Allah wa akhadna minhum kuma mun riƙa da gargare su su waɗannan yahudu misaqan mun riƙa alƙawari alƙawari mai ƙarfi da su amma kuma sun mene sun saba alkawari tun a baya mun ji Allah na ce musu يا بني إسرائيل اذكروا يا بنو إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوفي بأهدكم وإياي فارهبون كاجا الله يا رجع القوري da su yace su ma su yaya su rike alƙawari in sun rike alƙawari to za su tsira to sun saba alƙawari shine Allah ke gaya mana saba alƙawari irin na Yahudu Allah ka tsare mu na
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف na'am بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا الله يشق بدا gaya mana yace fa bima naqdihim mithaqahum yana daga cikin abin da ya suka kasance yahudu suna yi na mene na warware alkawari sun alkawari da Allah kuma suna warwarewa kaga warware alkawari ba ɗabi'a ne na mutanen kirki ba to su yahudawa sun saba da haka wa kufrihim bi ayatin lahi sannan da kuma kafirce mu ayoyin Allah ka san akwai wanda ya ce ka kalla saboda tsaban cika alkawari na yahudu in suka ce za a fara kwallo karfe biyu ba a ƙara ko minti ɗaya biyan na yi za ka ji kuwu an fara to wannan alkawarin ne da suka cika alkawarin hallakar da bayan Allah sai ka ce me yasa ba su cika alkawarin da Allah ya kulla da su a cikin attaura ba saboda ai Allah ya kulla alkawari da su ya ce musu zai yi wani manzo daga cikin manzanni wanda zai zo da saƙo saƙonsa bai ƙaryata saƙon da aka aiko annabi Musa da shi su yi imani da shi yin imani da shi shine rabautansu duniya da lahira me yasa suka warware to sun miƙa maka alƙawari na duniya ne ba don komai ba saboda su raba ka da Allah sun raba ka da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su shagaltar da kai yanda za su wuta ka je wuta shi yasa kaga sun cika maka wannan alƙawarin amma kuma suna saba alƙawari wanda suka yi da Allah Allah ya ce wa kufrihim bi ayatin lahi da kafircewan su ga ayoyin Allah sun kasance sun kafirce ma mu'jizojin Allah da ayoyin Allah ba za su yi imani da aya ba sai ta musu daɗi za kuma su kafirce mu aya in te musu ɗauri shine Allah ya gaya mana a baya suna yadda da sashin ayoyi suna kafirce ma sashi wa qatalahumul anbiya'a bi ghairi haqq Allah yace bari in gaya maka wa'innan yahudin da mutane ke neman zama da su sune ba suke kashe annabawa ba haƙi to ashe ana kashe annabi da haƙi a'a ba a kashe annabi da haƙƙi to su ba ma haƙƙin suke kashe annabawa domin su ne suka kashe wane suka kashe zakariya annabi zakariya su suka kashe shi laifin me ya mutu saboda ya ce a bi Allah a daina haɗa Allah da wani su ne suka kashe annabi haya mene annabi haya ya mutu saboda ya ce a bi Allah a daina haɗa Allah da wani kaji ma kisan walaƙanci suka yi ma annabi haya wai saboda ya zo ya ce Allah Ubangiji na ya hana ma'ana zina, ya hana a riska ɗaukan dadaro a ɗauki mace, ana zina da ita ana biyan mata kuɗin ɗaki, ana ba ta abinci, ana mata kula da lafiyanta alhalin ba aure aka yi ba Allah ya hana. Shi kenan wata karuwa ya zo ya wuce sai ta ce ma dadaranta, mutumin ya ce ya aka yi, ina so za ka yi min wani aiki, za ka iya ya ce wani aiki ya ta ce kaga wancan mutumin annabi ba annabi haya kaga wancan mutumin to ya addabe mu ya ishe mu kullun ya rika wai abin da muke yi ba mai kyau bane Allah ya hana zaka iya ciro min kanshi ne in ka ciro min kanshi ka gama mu da ni ni kuma duk abin da kake so ma na yi maka ba zan maka ba yace in an haka an gama tace an gama kawai sai dan goga ya tashi ya zara takobi kawai sai gashi ya zo ma karuwa da kan annabi yaya a faranti an ciro to wannan fa su ne yahudun fa wanda suka yi wannan aika-aikan kaji Allah yana tona musu asiri shi yasa ba a littafin da ya damu yahudawa irin alkur'ani su zan ci sun ɗauki takodin ko biliyan nawa ko nawa za su kashe a ɓatar da alkur'ani sun lashi takobin za su yi haka da Allah ƙur'anin zai ɓace ba zai ɓace ba saboda ai mai ƙur'anin shi ya ce mu za mu tsara alkur'anin inna na hannu nazzal na zikira wa inna lahu lahafizun mu ne muka saukar da ambatan nan kuma haƙƙin kare shi yana wuyan mu ne to kaga shikenan alqur'ani ya gagara ba wanda zai iya batar da shi to Allah ya tona musu asiri sun kashe annabawa ba tare da me ba haƙƙi ba wa qawlihim qulubuna gulf Allah yace ka tuna ya ya rasulullahi amma annabi Musa aika aika ba domin sun ce mai ya Musa aika hutar da kanka mu zuciyarmu ta riga ta ribe ba za ta taɓa karɓan wani zance ba mu a tauran nan wanda aka saukar da abin da muka yi imani da shi ya ishe mu ba za mu karɓa wani bayanin isa ba balle mu karɓa bayanin muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaji sun ce ai zuciyarsu ta ribe ya Allah ya ce bal da ba Allahu alaiha bi kufrihim ai Allah ya yi musu nani ne ya musu ribi akan zuciyarsu ne saboda kafircinsu fala yu'minuna illa qalila Allah yace ba za su taba imani ba yahudu sai ɗan kaɗan ma'ana ya rasulullahi ka kwantar da hankalinka yahudawa ba za su taba imani ba sai ɗan kaɗan daga cikinsu irin sa'a ba ma'ana abdullahi bin salamin irin su wane irin su ka'abul ahbari duk yahudawa ne amma sun imani amma ko yanzu za ka samu kan ka samu ba yahudi ɗaya ya musulunta sai ka samu ba nasare guda ɗari ko ɗari biyar sun musulunta saboda yahudu ai kana jin ana tuba babu to lallai su tuba a gurinsu ba ƙaramin aiki ba ne to shi ne allah ya gayan ma manzan allah fala yi uminuna illa ƙalila ba za ka sami yahudawa suna imani ba sai ɗan kaɗan daga cikinsu na'am
وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما Allah ya ci gaba da tona musu asiri ashe mai son Yahudi ya ji ashe Yahudu ba a taba samun mai aika aika irinsu ba yace wa bi kufrihim sannan da kuma kafircin su dada wa qaulihim ala maryama da faɗinsa a kan sayyida maryamu ba hutanen azima ƙarya da suka kira mata ƙarya mai girma suka yi mata mugun sharri suka ce ai maryamu ai da tun da aka ganta da juna biyu mace ba ta da miji a ganta da ciki ai kai ka san wannan akwai abin da ta yi an gane mai suke nufin ta ko wai ta je ce yawo ne har ta samu ciki to shine Allah subhanahu wata'ala yake gayan wannan kiran ƙarya da suka yi mata wannan ƙarya ne maryam ba ta yawo ba maryam kamanniya ne domin har muna jin Allah subhanahu wata'ala ya bude wani zance a kanta yana ce mata ya maryamu inna Allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin ya maryam Allah ya zabe ki Allah ya tsarkake ki Allah ya kuma zaɓinki a kan matan talikan lokacinki, kaga ashe Maryam mutumiyan kirki ne, shi ya sa lokacin da ta haihu, ai suka ana a ga ‘yarfa ga Maryam can fa ta haihu, to kai dai ka san to Allah dai shi kyauta, suka zo suna wani abubuwa irin na azabi, mene ya faru annabi Isa na mene yana tsumman goyo, fa a sharat ilai. kawai sai ta ishara zuwa gare shi ta nuna jariri ba kawai sai aka ji jariri ya bada cewa qala inni abdullahi atani alkitab waja'alani mene nabiya waja'alani mubarakan aina ma kuntu haka Allah ya dinga dai bayanin abinda annabi Isa ya faɗa yace ni bawan Allah ne kuma Allah ya zabe ni a matsayina ya bani annabta kuma Allah ya sanya muna albarka ye mun kaza ye mun kaza to kaga dai wannan kiran ƙaryan duk su ne suka yi mawane suka yi masayida maryama waɗannan yahudawan yanzu ma za ka ji me za su ƙara yi na'am
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما سلبوه ولكن شبه لهم na'am وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه na'am ما لهم به من علم إلا اتباع الظن na'am وما قتلوه يقينا na'am بل رفعه الله إليه na'am وكان الله عزيزا حكيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يكينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وقولهم Allah ya ce da kuma aika-aikan Yahudawa faɗinsu, Inna ƙatannal Isa ibn Maryama Rasulallahi, kai ka ji wani aika-aika, da kansu ba suke cewa mu ne muka kashe Isa ɗan Maryama manzan Allah, Kai ka- wanda ya kashe manzo, yanzu har kai ka gane alkawari irin shi, wanda ya kashe manzo har ka ga wanda ya kamata a saurara, to tu da kansu suke faɗi, ka ji da bakinsu. mu ne muka kashe isa ɗan maryama manzan Allah Allah ya ce kuka kashe wa kun kashe gaibu wa ma qataluhu ai ba su kashe annabi isa ba wa ma salabu kuma ba su gicciye shi ba shine suke mai tsarin cross din nan wai ai ga isa sun mai haka ya buɗe hannu nan ya buɗe hannu sai suka soke shi kai Allah ya tsare mu da bata Allah ya ce walakin shubbiha lahum sai dai an kamanta masu shine wato lokacin da suka biyo annabi isa da gudu shikenan sai Allah ya ɗauke isan kawai sai ya samu ɗaya daga cikinsu kawai sai Allah ya mai da shi sufan annabi isan suka kama shi suka matse shi suka buɗe hannayensa suka soke shi shi ne suke cewa mun kashe isa ɗan maryama rasulallah Allah ya ce wa ma ƙatalu kun kashe kayanku ne ba shi kuka kashe ba wa ma salabu kuma ba ku gicciye shi ba kun gicciye dan uwanku ne walakin shuddiha lahu sai dai an kamanta musu isan ne ba shi suka kashe ba wa innal ladina ikhtalafu fihi Allah yace to bari ka gane lallai ba isan suka kashe ba Allah yace wa innal ladina ikhtalafu fihi su kansu wanda suka yi sa- suka yi kisan su da kansu suna ta sabani fihi a cikin wai isan ma muka kashe ko ba isan ba an gane su kansu Allah ya ce lafi shakkin min wallahi ya tabbata kokonto a cikinsu su kansu suna shi muka kashe wasu na tashi na kai ni ba na gaba shi ba ne fa Allah ya ce malahun bihi min el su kansu ba su sakankance da ilimin annabi isa suka kashe ba Allah ya ce illatti ba a illar zan ba abin da suke bi face zato suna ta zace zace ne kai wai shine kuwa ko dai ba shi ba Allah ya yanke hukunci ya ce wa ma qataluhu yaqina su kansu ba su tabbatar da shi suka kashe ba to ya aka yi da shi Allah ya ce bal bari mana rafa'ahu Allah ilai Allah ya ɗaukaka annabi Isa ne zuwa gare shi ya sama da shi annabi Isa yanzu yana can yana saurare yana kallo wai kuma su ne yanzu suke karyan wai su ne masoyan shi wai su ne nashi wanda kuka zo kashe shi har kuke kamanta wai ga irin kisan walakancin da muka yi wai shine aka taba tambayan wani daga cikin su a cikin hanyoyin tambayoyin addinin nan nasu a rediyo tun muna yara wai shin isa dan maryamu wata ne ta yi tambaya a cikin su ta tambaye kuma babban malami a cikin su wai shin isa ɗan maryamu kuwa zai shiga aljanna sai da ya kwace da dariya ya dariya ya ƙoshi ya ce kai wance kin bani mamaki yanzu isa ne ake cewa zai shiga aljanna me zai hana shi shiga aljanna mutum da gidan uban shi ai an gane wai ai tun da gidan baban shi ne to shiga aljanna kawai zai to da Allah daman Allah an haife shi ne mu mun san Allah nan da ake magana lam yalid ne wa lam yulad Allah da muka sani shi bai haifa ba ba a haife shi ba to kaga in dai wannan isan ne zai shiga aljanna tunda gidan baban shi ne to kaga sai dai kila gidaje irin namu idan akwai wani wanda ya haifi da sunan shi isa shin isan zai shiga gidan shi zai ko shiga gidan shi tun da gidan babansu ne amma aljanna na Allah ne kuma Allah na saka wanda bai shirka da shi ba ne Allah na saka wanda ya da shi kadai ne amma wanda duk ya je ma Allah a matsayin Allah Allah isa Allah maryam Allah a ba shi ba aljanna wuta la a kai shi Allah ka tsare Allah ya ce bal rafa'ahu Allahu ilai annabi isa an riga an ɗaukaka shi ne zuwa ga Allah wa kana Allah daman Allah ya kasance azizan mabuwayi ne yanda ya ga dama haka zai yi kuma hakima mai hikima kuma anan za mu tsaya insha Allah abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya saka ma iyayenmu da malamanmu da shehunanmu da alkhairi ya ba su ladan goyonmu da ladan tarbiyyantar da mu ya saka musu da gidan aljanna Allah mamatanmu musulmi wanda suka riga mu gidan gaskiya tun daga zamanin annabi Adamu zuwa yau Allah muna roƙonka waɗanda suke cikin rahama ka ninka musu waɗanda suke cikin matsala ka sauƙaƙa musu yanna mu ta zo ka sa mu cika da kyau da imani Allah ka sa mu tashi da imani wannan ibada da muka fara Allah yadda muka fara lafiya Allah ya sa mu ga tsakiya lafiya Allah ka sa kuma mu ga ƙarshe lafiya Allah kuma ka sa muna cikin waɗanda alƙur'ani zai ce ta Allah ka sa muna cikin waɗanda za su riske daren lailatul qadri Allah ka sa muna cikin waɗanda za ka yi marhama Allah ka sa muna cikin waɗanda za ka yi gafara Allah ka sa muna cikin waɗanda za ka yanta albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك